لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo ubangijin da mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda karkashin tsari wanda yake na tafiyar da mulkin sa ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan lokaci wannan safiya ta ranar asabar takwas ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya dace da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi na adab daga cikin wannan littafin mai suna maqamatul harim darasin mu a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi farkon maqama ta goma ita ce ar-rahbiyya wadda aka dangana ta zuwa wani birni wanda ake ce mata rahba ita rahba wato birni ne daga cikin biranen sha tsakankaninta da birnin halab wato tafiyar kwana biyar ne in kuma tsakankanin tafiya daga birnin rahba zuwa birnin dimashq wadda ita ce suriya a yau wanda turawa suke ce mata damask a kankanin su tafiyar kwana takwas ita ce ake ce mata rahabatu malik ibn bauk kamar yadda za mu gani a cikin makamar قال المصنف رحمه الله تعالى حكى لهارث بن همام حارث بن همام يا حكاية أنه قال شيش حكى بيدا الشوق حدث بي داء الشوق إلى رهبة مالك بن طوق yake cewa mai kira na bilki wato ya kiraye ni zuwa rahaba wato ta malik dan ɗauk kasancewar a nan an jirgina wannan birni zuwa wanda ya assasa shi shine malik wato ibn ɗauk shine wanda ya gina birnin shine abu kursin gane ko shi ne yake cewa falar baituhu sai na amsa masa lafazin at-talbiya shine al-ijaba falar baituhu ai ajabtuhu sai na amsa masa min tabiyan shimilla ina mai haye da bayan wato taguwa wadda take mai gaggawa lafazin min tabiyan an tsago shi ne daga almaba da ake cewa almaba wato shi ne baya saboda haka taguwa ake ce mata mabiya jam'insa sai ka ce almabiyi ko kuma ka ce mabaya shi ne ya ce mimtabiyan ina mai haye da bayan shi millatan wato taguwa wadda take mai gaggawa wa mimtabiyan azmatan mushla illa ina mai zare wato niyya wadda take mai zartuwa ita ce mai gaggawa فلما ألقيت بها المرابية لوكتشن دا نجيتا وتبقيدياتا أو النمبرني المرابي جنئنينا وتمرسا ابن كتير مرسا وتبقيتشي بيديا misali jirgin ruwa za ka ga cewa akwai wata kugiya wadda idan an zo bakin gaba a jikinta akwai kulle da igiya sai a kawo sai a sarkafa ma'ana don kan ruwa ya ja shi ya koma da shi tsakiyar teku shi ne ake cewa almurta ga ya can wakalar kabufiha بالله مجريها ومرساها جمعك شين المراتي شين يكي شوى فلما القيت بها المراتي لوكا شين نجيبا كودياتا واتو أبرني رهبة تمالك أو أو وشددت أمراتيا واتو لغير إبنينا أمرات جمعينا مرض واتو إتتي إجيا kasancewar wannan duka kinaya ce ke wai lokacin da ya isa birnin ya samu zama shi ne yake cewa wa barantu na fito min alhammam daga cikin ɗakin wanka ba da sabti ra'asi bayan aske kaina رأيت غلاما أفرد في قالب الجمال سين غوانيار واتو أنجدا حلتسا أتكين وين ونديكي نأدو وين وين ونديكي نتاو ma'ana wani irin kyawun halitta wanda Allah tabaraka wa ta'ala yama wannan saurayi wato shi ne yake kamantawa cewa an zuba halittarsa a cikin nuri wanda yake na ado ƙari wato shi ne nuni na koma mai nuni misali idan haka tanda ake ce mata ƙari saboda nuni ne wanda yake na waina wanda duk wanda aka saka a nan ɗini shi ne ce ra'aitu gulaman sai na ga wani yaro ufrida wanda an zuba halittarsa fi galibin jamali a cikin nuni wanda yake na kyawu wa ulu bisa min al-husni an tufatar da shi saboda kyawun kullatar kamali wato tufafi wanda yake na cika an gane ko tufafi wanda yake na cika lafazin hulla wannan murfurad ne jam'insa shine hudan kamar hulla qalid a ce murfurad ne jam'insa shine qawalid mun wuce da shi a cikin wato makama ta biyu al-bulwaniya يتقلب في قوالب الانتصار ويبدأ تارة أنه من آل ساسان yace wa qad italaka shaykhun shaykhun yuridni wani dattijo ya ratayi da hannun rigarsa ma'ana ya ci kunkuye shi yadda i annahu fata kadhibuhu yana da'awar cewa shi ya kashe masa ɗansa alfatku wato shine kisan gilla wal gulamu yunkiru irfatahu yace yaro ko yana musan wato saninsa a ina ya san shi har da zai kama shi cewa ya kashe masa da wa yi kudirin kirfatahu wato yana girmama sana'arsa ko kuma ka ce yana girmama tuhumar da yake masa lafazi alkirfa wato shi ne sana'a ga ya can wani ya ƙutarifu mahu mutarifu an gane ko wa yi yana girmama kirfatahu wato tuhumar da yake masa wala khisamu bainahuma jayayya wato tsakankanin su mutaqayiru sharar tana watsar da wato tarbabu laqabi asharar jam'i ne na sharara wato shine tarbabu wanda yake da wuta an gane ko in ma ka ce asharar jam'in sa ko kuma ka ce asharar ga yace inna hakar ni bi shararin kalqasr والزهام عليه ما يجمع بين الأخيار والأشرار ما ذكر جماعة أكنس ما هذا كان كان مكان قري دلالات إلى أن تراضيا بعد اشتقاق اللبن بالتنافر إلى والي البلد har zuwa lokacin da suka yi yarjejeniya bayan shuɗe ba'ad ishtiqaqin ladan wato bayan zarcewar jayayya duk tanafuri game da cewa su ɗaukaka ƙara ila wani balad zuwa wato sarki wannan gari lafazin ishtidad wato shine wuce iyaka ga ya can yake cewa wa annahu kana rijalu min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum rahaba ko kuma wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shababa ash-shabab ko kuma ishtidad shi ne wato wuce iyaka kenan laƙad kulma idan shaƙwaɓa shi ne yake cewa ila an tarabaya har zuwa lokacin da suka yi yarjejeniya ba a da shtiɓaɗin ladabi bayan zarcewar jayayya duk tanafuri game da ɗaukaka ziyara ila wani balad zuwa wato sarkin wannan gari lafazin allabad wato shine jayayya ga wacin biyan mutum wanda yake mai tsananin kusura shine ake ce masa al'alad shine ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa alad al-khisam an gane ko ga wacin kuma da yake cewa yake cewa laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا mutane waɗanda suke masu tsananin jayayya shi ne yake cewa bittanaku dangane da ɗaukaka ƙara ila walin galad wato zuwa shugaban wannan gari wa kana mimman yuzannu bil hanat shi ko ya kasance daman yana ɗaya daga wanda ake tuhumar su wato dangane da aikin alfasha ma'ana ana tuhumar su da liyafi lafazin yin zanne bizai ma'anarsa shine tuhuma an gane ko shine imran kaisi yake cewa laqad usbi alal mar'i irsahu laqad kuntu laqad usbi laqad kuntu usbi yake cewa da ɗan usbi alal mar'i irsahu wa amna irsi an yuzanna biha al-khadi an yuzanna ay an yuttahama shi ne yake cewa wa kana mimman yuzanna bil hanati ya kasance yana ɗaya daga wanda ake tuhumar su da ayyuka na alfasha alhana wato ita ce alfasha a nan abin da ake nufi da ita wato shine luwaɗi ويغلب حب البنين على البنات yana rinjayar da son yara maza alal banati a bisa ‘ya'ya mata fa asra a ila nadwatihi sai suka yi gaggawa shi dattijan da shi da yaron wato zuwa fadar wannan shugaba kasulaiki fi adwatihi yace kamar sulaik wato a wajen gudunsa shi ne sulaik ibn silaka ɗaya ne daga cikin waɗanda suke maguda wanda suke ake ce musu kalankalai waɗanda suke zuri na doki su wajen hudu ne daga cikin larabawa da aka yi irin su ta'abba da sharran ya gano sunayensu a cikin wancan sharri su guda hudu to yana ɗaya daga cikinsu shi sulaik sadauki ne wanda yake na musamman dan tsabar sadaukanta suka ce in ya tashi kai hari na yaki shi shi kaɗai yake fita saboda kenan ko da yaki ya rincaɓe zai iya sha da gudunsa shi ne yake cewa ka sulaiki fi adwati kamar sulaik ibn sulaka wato a wajen gudunsa falamma hadarahu lokacin da suka isa fadar wato wannan shugaba jaddada sheku da awahu dattijan sai ya sabanta wato kai karansa an gane ku ya jaddada da awahu wato kirarinsa cewa wannan yaro ya kashe masa ɗa wata da a adwahu ya nemi cewa wannan shugaba ya taimaka masa fastan bakal gulama wato dattijan sai ya nemi cewa yaro mai magana وقد فتنه بمحاسن ذرته yace hakika ya fitinci wannan shugaba an gane ku bi mahasini zurratihi wato da kyawun fuskarsa lafazin zurra shine alkhiyar min kulli shay'in zababban abu daga cikin komai shine ake ce masa zurra an gane ku karni manta a can diya ta wanda ya bugi baiwa ma'ana ta yi bari zuzuri aka ce zai ba da gurratu abdu shi ne ma'ana zaɓaɓɓen bawa wanda yake matashi kakkarfa shi ne yake fastan ƙwaƙwal gudama sai ya nemi cewa yaro mai kurci wa ƙarfa tanahu hakika ya fitinci wannan alƙali bi mahasini gurratihi wato da kyawun gurratihi fuskarsa wa ɗarra aqalahu ya gusar da hankalinsa bi tasfifi durratihi da sababin dindikar wato gashin goshinsa lafazin durra wato shine gashi da yake zubowa a nan sai a yanke shi irin wanda yake da 'ya'yan wato larabawa shi ne ake ce masa birra wa barra aqlabu ya gusar da hankalinsa bi tasfifi qirratihi dangane da dubitar wato gashin goshinsa faqala sai yaro ya ce innaha atikatu abbakin ranka ya dade da'awar da wannan dattijo yake ba kone ba ne ba wato kiran ƙarya ne na abbakin wanda yake tsan wannan tantagaryen makaryaci al-abbak wato jin an gane ko sigatul mubalaga ne na wanda yake wato mai kiran ƙarya kiran mushtaqqun ne min al-ifk al-ifk shine mutum ya kirkira abin da ba a yi shi ba ala ghairi saffakin ga wanda yake ba dan ta'adda ba saffakin wato shine mai yawan zubar da jini a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa abuhatu mubtal yake cewa wannan yankin ƙarya ne na mai dubara ma'ana dai ya zalunce ni alaman laifin bi mubtal yace ga mutumin da bai zamanto ba mai kisan gilla wannan mun wuce da shi فقال الوالي للشيخ wato shugaban sai ya faɗa ga wannan dattijo ya ce masa in shahida laka adilani idan har an samu adilai guda biyu sun ba da shaida gare ka minal musulmi ne daga cikin musulmi cewa lalle wannan yaron ya kashe maka ɗa an gane ku zan zartan masa da hukunci wa illa yace idan ko ba haka ba fastauki minhum yamina wato ka nemi cika masa rantsuwa dangane da wannan ma'ana ka sanya shi ya